الرحيم يا صاحبي السجن أما أحدكما فيشكي ربه تمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منكم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سماد يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا ألباس أحلام وما نحن بتاويل نحلان بعالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك العفو والآتية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك ورضا نبيك ورضا الأشياق ورضا الوالدين اللهم اجعل ما نحب فيما تحب اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل إلا إليك اختيارنا يا ربنا يا خالق الأوالم كل بيننا وبين كل ظالم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to alhamdulillah a yau zamu ci gaba da wato wannan karatu da muka saba yi ne albarka na tafsirin alqur'ani a yau muna tara ga watan ramadan hijira ta 1445 wanda ya daidai da 20 ga watan uku ko wato eh 19 ne a 20 ne nake tunani ko ko sha tara sha tara ga watan uku kenan ko 2024 to alhamdulillahi za mu ci gaba da wannan karatu ne albarka wanda a yau insha Allahu za mu tashi inda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana ya sahi bayyi sijini amma ahadukuma fa yaski rabbahu khamra wa amma al-akharu fa yuslabu fatakulu tayru min ra'sihi wa bi al-amru alladhi fihi tastabtiyan وقال للذين ظن أنه ناج منكم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم لرؤياي تعبرون تو الحمد لله أجيا wato mun ji bayanan da ya faru tsakanin annabi Yusuf da kuma wato wannan mata da aka aje annabi Yusuf a cikin gidanta ita ce Zulai ko matar wato matar sarki Al-Aziz wanda ana kiran shi da Al-Qitir ko ana kiran shi Qitir ko kuma hidifir wato shi ne ɗan ƙaramin dagaci wanda yake ɗan ƙaramin dagaci amma waziri ne na babban sarki eh waziri ne na babban sarki amma yana daga cikin wanda sarki yake ji da shi to jiya mun yi bayani gaba ɗaya abin da yake faruwa tsakaninsu da shi annabi yusufa wanda waɗannan mata ya zamo suka nemi annabi Yusufa, annabi Yusufa ba bai ba su goyon baya ba, saboda wannan sababin ne suka yi ƙoƙari suka san yadda suka yi dai har aka sanya annabi Yusufa a cikin kurkuku. Annabi Yusufa ya shiga a cikin kurkuku, da ya shiga cikin kurkuku da aka tashi sai aka sanya su su biyu a cikin kurkukun, wato su uku ko da annabi Yusufa da kuma wasu yara guda biyu na sarki, wanda ɗaya daga cikin yaran shi ne yake shayar da babban sarkin yake shayar da shi irin su giya haka da sauran abin sha haka ɗayan kuma daga cikin yaran shi ne wanda yake yake kawo ma sarkin abinci to su ma suka yi wani laifi sai suka shiga wannan kurkuku tare da shi annabi yusufa da suka shiga a nan ne kowane daga cikinsu ya yi mafarki ɗaya ya yi mafarki wato yana shayarwa ko yana shayar da shi shugaban nan nashi giya ɗaya kuma ya mafarkin ya ɗauki gurasa a saman kansa ya ɗauki gurasa a saman kansa ga tsuntsaye sun zo sun hau wannan gurasa ta saman kansa suna ci a cikin wannan mafarkin to a ƙarshe sai suka tambayi annabi yusufa menene fassarar wannan mafarkin nasu shi kuma annabi yusufa a nan ne sai ya samu damar da zai isar da saƙon Ubangiji wanda wasu malamai suna cewa shi ne farkon shi ne farkon kiran da annabi Yusuf ya fara yi a nan ne aka fara saukan mashi da annabta wasu malaman kuma suka ce a to ai a lokacin da ya fara yin wannan kiran ai bai kai shekara arba'in ba shekara talatin ne shekara talatin ne a lokacin shekara shi talatin ya fara yin wannan kiran a cikin wannan kurkuku don haka a'a nasiha ce yake masu yana nuna masu irin abin da wato iyayensu suke a kai. Don haka a wani lokacin da ba a aiko shi da manzantaka ba har ila yau. To shi ne wasu malaman suka ce a nan ne dai kuma aka so kan mashi da manzantaka. To amma dai abin da ya fi shahara shi ne dai yana yi masa nasiha ne. To shi ne ya ci gaba da yi masa nasiha sai da ya gama yi masa nasiha gaba ɗaya to sannan sai ya dawo zai ba su kowane fassarar mafarkin da ya yi. shine sai ya fara yake cewa ya sake bayyi sijin wannan sake bayyi sijin mudaf da mudaf ilayhi ne ko eh sake bayyi sijin dama shi mudaf idan yazo idan tasniya ne aka ce menene za a shafa karshen sa yawwa haka nan kuma in jam'i ne shi ma za a shafa karshen sa wannan sake bani ne ai su biyu ne ko eh sake bani to sai aka ko kuma ya zamo ya sake bayni tunda ya'un tana yin wasali sama ya'un tana yin wasali sama to ita kuma idan ya zamo ya'un tana yin wasali sama idan ya zo a tasniya ne kaga ya'un ke hawa matsayin wannan nasaba ko sai a ce ya sake bayyi to idan ya zamo mudaf ne za a ratsa shi ga wani ga mudafu ilaihi din sa kenan mudaf zuwa ga mudafu ilaihi to sai a shafa wannan nunin din na ƙarshe idan mutum biyu ne nunin kawai za a shafi idan su da yawa ne ma shi ma dai nunin din nan dai shi za a shafi an gane sunan gurin sai aka ce ya sake bayyi sijini sai aka shafe nunin din nan ai kaman sake bayni sai aka ce sake bayyi sijini an gane ko to shine ce ya sake bayyi sijini amma ahadu kuma fa yaski rabbahu kamra wa amma al-akharu fa yaslabu fatakulu tayru min ra'sihi yace amma ahadu kuma amma ɗayan ku shine wanda yayi mafarki din nan yana shayarwa, yana shayar da shi shugaban nashi ko? Wanda ya mafarki yana wato yana tatsa yana tatso jiya ne ko? Daya ya yi mafarkin yana tatso jiya, ɗaya kuma ya yi mafarkin yana ɗauke da gurasan nan tsuntsaye sun hau kan gurasan nan suna ci. To shi wanda ya mafarkin yana tatso jiya, shi ne annabi Yusuf yake cewa fassarar mafarkinsa shi ne fayas ƙirar bahu kamra, zai shayar da shugaban shi jiya ne. wato zai shayar da shugaban shi wannan babban sarkin zai je akwai lokacin da zai zo zai tatsi giya ya ba shugaban nashi ya sha wanda kuma dama daga wannan ne laifin da ya yi aka kawo shi cikin kurkuku aka sanya shi to kaga yanzu mafarkin shi ya nuna mashi kenan cewa zai koma ma wannan shugaban nasa ya ci gaba da bashi wannan giya da ya saba yana bashi sai yake cewa wa'amal akhar amma shi kuma ɗayan wanda ya yi mafarki tsuntsaye suna cin gurasa a saman kanshi sai ce shi ma zai fita nan nan ba da dadewa ba nan da kwana uku gaba ɗayansu duk da kwana uku za su fita kowane ɗinsu sai ce to wannan shi ma ɗayan shi ma zai fita nan da kwana uku fa labu amma fa za a soke shi za a soke shi irin yadda ake daura mutum a daure shi ga ike sai a zo a samu haka kawan mashi ana tattaka mai a sassoke shi yace to shine yace shi kuma ɗayan wanda ya mafarkin tsuntsayen nan to za a soke shi ne fatakulu dairu min ra'asihi tsuntsaye za su zo suna ci wato suna tattaka kansa suna cin kansa wato suna cinye kwanyarsa kenan wannan shine fassarar mafarkinsa to shikenan da aka ba su wannan fassarar mafarki sai suka dawo suna cewa a'a su gaskiya ƙarya ce ba su ga komai ba ba su ga komai ba kowane yana cewa shi bai ga komai ba to shine sai annabi Yusufa yake cewa ai qudiyal amru allazi fihi tastabtiyan ai lamari da ya riga ya gama abinda kuka nemi fita wasu a ciki in ma kun yi ƙarya ne in ma ba ƙarya bane to yadda dai aka fassara kuma wannan abin sai ya tabbata in ma ƙarya kuka yi in ma ba ƙarya kuka yi ba to abin da sai ya tabbata tunda har kuka faɗa kuka ce kun yi mafarkin kaza da kaza to wannan abin da aka faɗa muku na fassare shi sai ya tabbata in ma ƙarya ne in ma ba ƙarya bane to shine yake cewa ku bi al'amrul ladhi fihi tastafiyan wato abin da aka hukunta lamarin da aka hukunta ya riga ya gama wato ya tabbata abin da kuka nemi fatawa a cikin sa wa qala lillazi zanna annahu najin minkum dhkurni inda rabbih فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال للذي ظن أنه ناج wato annabi Yusufa sai ya faɗa ga wanda yake da yaƙinin shi zai tsira wato shi ne wanda zai je ya shayar da babban sarkin nan jiya shi kuma wannan wanda ba tsira zai ba wanda yana fita dama za a take shi to don haka annabi Yusufa sai bai ban mashi wasiya ba sai ya bar ma wannan wanda zai tsira wanda zai je ya shayar da wannan sarkin zai shayar da shi giya to sai annabi Yusuf sai ya mai wasiya sai mai wasiya sai ya ce mai yaya sai ya ce mashi izu kurni inda rabbi sai ya ce mai da Allah in ka je ka ambace ni a wajen shugabanka wato ya ambace shi a wajen sarki a wajen babban sarkin nan ma'ana yana neman taimako in ya je ya faɗa ya ce inna fi sijini gudaman mahabusan zulman a cikin kurkuku akwai wani yaro a ciki kamar yadda annabi Yusuf ya faɗa mashi kenan a faɗa mashi akwai wani yaro yana nan cikin kurkuku an ɗaure shi dan zalunci dan Allah kai mai ɗauki eh kaji abin da annabi Yusuf ya ce masa to shikenan fa an saku shaytanu zikirin rabbihi sai shaytan ya mantar da wannan wanda aka ma wannan wasiyar sai ya mantar da shi da ya tunatar da shugaban nasa. Fala bisa fi sijini bid'a sinin sai ya zauna a cikin kurkuku din nan wato bid'a sinin wasu ƴan shekaru wato shi aka ce shekara bakwai. Bayan waɗancan shekarun da suka yi sun yi shekarun to an ce abin da ya sa annabi Yusufa ya ƙara daɗewa. Wasu malamai suna cewa saboda annabi Yusufa annabi Yusufa أن الشيطان أنسى يوسف ذكر ربه عز وجل في نستغاثة بمخلوقه Tuware shaiɗan ya mantar da annabi Yusuf ambaton Ubangijinsa Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da zai nemi taimakon wani mahaluki. An gane? To shi kuma a haƙƙin annabawa babu wani mahaluki da za su nemi taimakonsa. In ma za su nemi taimako sai dai in na al'ada ne, kamar misali al'ada kamar yaya. kamar misali za a ce wajen yaƙi ne ko kuma za a ce wajen wani abin gani shi kuma wannan hadiya ne za a iya cewa to kowa ya kawo hadiyarsa kowa ya kawo gudunmuwa wanda za a je wajen yaƙi ko kuma a'a kamar irin misali annabi ne ya zo wucewa sai zama kamar takalmin shi ne dan faɗi ƙasa haka ko kuma haka bulala shi ce ko yana kan abin hawansa ta faɗi ƙasa zai iya ce ma wani da Allah ni ko man wannan to kaga wannan aidin na wato taimako ne na al'ada na mutum ko eh shi ma na al'ada haka To amma irin wannan wanda aka shiga imtihani da jarabta, babba wanda aka jarabci, aka jarabci babban babban annabi kuma babban manzo, to sai ya ce a tini wato in an je a faɗa wa wani sarki, kaga sai shaitan sai ya mantar da shi ya ambaci ubangijinsa. Don haka wannan abin shi ya ƙara kawowa Allah ya ƙara sanya annabi Yusuf ya tabbata a cikin wannan ya ƙara shekaru a cikin kurkuku wannan shi ne sababin tunda a da duk kusan lokaci guda za su fita duk kusan lokaci guda za su fita to amma Allah subhanahu wataala tunda da wasu malaman sun ce shekara wato shekara bakwai yayi ma a cikin kurkuku din to amma da ya ambaci haka sai aka ƙara mai wasu shekarun shi yasa Allah subhanahu wataala ce fa an saku shaytanu zikra rabbihi kaji ko sai shaytan ya ya mantar da shi ambaton ubangijinsa kaga wannan lamirin zai iya komawa ga shi wannan zai iya komawa ga shi wannan wanda annabi Yusufa ya tura wa saƙo. Sannan kuma lamirin zai iya komawa ga annabi Yusufa. Kowane zai iya zama mutuwa haka. Zai iya zama fa an sa hu hu din lamirin ya zama ga wannan wanda annabi Yusufa ya barwa ita wannan wasiya da yake sai Allah ya manta wato sai shedan ya mantar da shi wato ambatan annabi Yusufa a wajen sarkin. sannan kuma zai iya zamantowa lamirin ya koma ga annabi Yusufa fa an sahu shaidan sai shaidan ya mantar da annabi Yusufa abin da yasa aka jingina shaidan ga annabi Yusufa da aka ce shaidan ne ya mantar da shi ba a ce ba Allah ya mantar da shi dan kada annabi Yusufa ya tunanin yayi wa Allah laifi eh sai ya ta zargin kansa ya ringa abubuwa wato ya ringa jin tsoron kansa kawai ya tunani kaman Allah ya jefar da shi daga rahamarsa dan haka Allah subhanahu wataala sai ya jingina shaytan a gurin sai ya zama cewa fa an saku shaytanu dan haka lamirin ba zai koma ba ga wancan wanda annabi Yusuf ya yi wannan wasiyi a'a kamar yadda shi wannan mai sharhin ya faɗa yace fa an saku ai asaqi a shaytanu zikirar rabbihi ai sai shaidan ya mantar da wannan mai shayarwa din ma'ana wanda ya mafarki cewa zai shayar yana tatso da giya kaga kenan sai aka fassara mishi da cewa zai shayar da wannan sarkin to kaga dan haka sai aka ce ai fa an sahu saki a shaidanu shaidan sai mantar da wannan saki din to shi sa su malamin suka ce a ai ba a saki din bane ba aka mantar wato annabi yusufa ne to sai su malamin suka ce a to amma ai an ce kuma ai an ce fa innahu la tusallitu lahu alal mursalina cewa dai shi sai ɗin kuma ai baya samun dama shiga cikin manzanni. Kaji, kaga an ce nan malamai sun faɗa, wasu malaman tafsiri sun ce wannan lamirin na fa'an sahu shaidanu. Shaidan ɗin ya mantar da shi wannan wanda annabi Yusufa ya yi ma wasiya ne. Ya yi mashi wasiya. Ya mantar da shi ne. To sai malamai suka ce a'a, yo ai wannan ɗin mantarwai annabi Yusuf aka faɗa saboda ni a karatun gaba shine zai tabbatar da wannan fa an sabu shaytanu zikra rabbihi sai Allah subhanahu wata'ala wato sai shaytan ya mantar da annabi Yusufa zikra rabbihi ambatan ubangijinsa dan haka saboda wannan mantar da shi yayi fala bisa istijini sai annabi Yusufa ya ƙara zama a cikin wannan kurkukun bid'a sinina shekara ɗan wani abu waɗanda ba su kai goma ba tunda gaba ɗaya shekaru nawa shekara goma sha biyu a cikin kurkuku kaga kuma idan aka ce bid'a ana nufin abin da bai kai goma ba daga tara abin da yayi ƙasa an gane ko kuma yayi shekara goma sha biyu a cikin kurkuku kaga kenan zai iya zamantowa kafin annabi Yusuf waɗannan mutanen su fita shekara su uku a cikin kurkuku da suke shekara uku saura shekara nawa eh saura shekara tara to da suka tashi fita sai annabi Yusuf ya ce idan kun je in kun je, wato idan ka je ka ambace ni a wajen sarki, a wajen wannan shugaban naka, ka ce akwai wani yaro yana nan a kawo mai ɗauki. To kaga saboda ni, saboda bai sanya Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ba, bai nemi taimakon a wannan lokacin, bai tuna da Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ba, sai zama fala bisa ce su ji ni bid'a su yi. Sai ya zauna a cikin kurkuku din nan shekaru ɗan kaɗan waɗanda ba su yi da goma ba shine bid'a su yi. Waɗanda ba su yi da goma ba, kaga idan aka haɗa sai su ba da nawa kenan. sai su bada goma sha nawa kenan sai su bada goma sha biyu kaga shekara goma sha biyu a cikin kurkuku yawwa to shi yasa nan gurin akwai manzanni sosai akan na malamai akai shi yasa nan abin da ake so a nuna mana kenan idan mukamin ka ya kai akwai mukamin da idan ka sake ka kai wannan mukamin to kar ka sake in ka tashi neman taimako ka nemi taimako da wannan Allah kana neman taimako da wannan Allah shikenan wato za a ƙara tabbatar da kai a cikin wannan lamarin akwai wannan mukamin kaga yanzu dai shi annabi Yusuf ya nemi da wani makaluki da haka sai aka ƙara tabbatar da shi a cikin wannan kurkuku sai da ya ƙara shekara tara a ciki bayan wannan shekaru uku ne sai zama shekaru goma sha biyu eh shi ne kaga saboda ni wannan fala bisa fisijin din nan shi ne zai tabbatar da cewa wannan lamirin na fa'an sawu shedan din nan shedan din misali Allah subhanahu wataala shi abin ya tabbata ne akan annabi Yusufa duk da wasu malaman suna cewa ah to ai shedan kuma Allah subhanahu wataala baya sallaka shi akan manzanni baya sallaka shi akan manzanni to amma kuma ai akwai jarabta saboda annabi Adam ba jarabta shi aka yi ba aka ce shaitan ne fa azalla kuma shaitan anha fa akarja kuma min ma kana fi eh kaga sai Allah ya ambaci shaitan a wajen to amma a hakikani ba shaitan bane ba ake nufi Allah subhanahu wataala wannan yayi abun gani ya sanya ne dan kada su yanke wato su ta tunanin cewa sun ma Allah subhanahu wataala kaman za su wato za iya jefar da su daga halar Allah dan haka Allah sai sanya magana shaitan a ciki to shi ma wannan shi ne shine yace fa an sabu shaitanu zikra rabbihi sai haka ce fala bisa fi sijini bi da asinin dan haka wannan lamirin gaba daya yana koma ne ga annabi Yusuf to shine ai daga baya da annabi Yusuf ya ci gaba da zama ya ci gaba da zama shine sai ya shata maganar wani mahalu sai aka shiga halala kuma ta gaba da aka shiga hal wato da aka shiga halala ta gaba sai ya gano cewa a ashe ba ba wata halittar da za ta iya fitar da shi in dai ba Allah ba shi mahalicinsa dole sai shi zai yi shine aka ce sai aka turo mala'ika Jibrilu. Da aka turo mala'ika Jibrilu shine sai ya faɗa mishi wani adaya ya ce mishi to abin da zaka faɗa in dai kana son ka fita daga cikin wannan kurkuku ka ce ya sayi kalmustasrifina wa ya gausal mustagifina wa ya mufarrijal karbal makarubina faqad tara makani wa ta'lamu hali wa la yakfa alayka shay'un min amri kaji abin da abin nabi Yusuf kuma sai koma ya faɗi wannan to yana faɗa wannan take yana faɗa wannan shikenan za ka samu nan gurin kuma sai ya fita. Amma can gurin abin da ya sa bai fita ba saboda ya manta da ambatan Allah a wannan lokacin. Eh sai ya ambaci shi wannan sarki. Da haka Allah subhanahu wataala sai ƙara wato sai ya ƙara sanya mai ɗan kwanaki a cikin wannan gurin. Eh sai ya ƙara wato sai ya ƙara sanya mai kwanaki a cikin wannan kurkuku. Dan wanda haka kaga dole sai ya koma wato sai mala'ika Jibril sai ya zo ya same shi. da malaika jibril ya sami shi sai ya faɗa mishi wannan addu'a da ya faɗa mishi wannan addu'a yace ya sarikal mustasrifina wato ya wanda sarikal mustasrifina yake taimakon masu neman taimako ma yake neman wato yake taimakon masu neman taimako wa ya gausal mustagifina ya mai taimakawa masu neman taimako wa ya mufarrija karbal makarubina ya ne yayewar bakin cikin waɗanda suke cikin bakin ciki faƙar tara makani haƙiƙa ka ga bagire na ya Allah ka ga inda nake zaune wata alamu hali sannan kuma ka san hali na fa ka san hali da nake ciki ya Allah wala yakafa alayka shay'un min amri sannan kuma ba wani lamari na wanda ya boye a gare ka ya Allah to shikenan a wannan sai Allah subhanahu wataala ya yayi mashi abin da yake ciki shine sai Allah subhanahu wataala wato sai ya zamo cewa ana cikin wannan abin sai Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan sarkin ne mafarkin shi ma a gen wannan sarkin Misra kenan shi babban sarkin wanda shine sarkin Misra gaba daya wanda yake kan kujerar wannan Fir'auna eh ai ita wannan kujerar da kuke tunani wanda ake ambata wanda ake ambata ta wannan sarkin da zai ɗauko annabi Yusuf ya sanya ita ce fa kujerar da Fir'auna yake zaune mana ita ce wannan sarauta da take ta biyowa salsala salsala salsala salsala dan dai abin da ya sa shi wannan sarki na zamanin annabi Yusuf malamai sun ce shi ya ma karɓi musulunci ya karɓi musulunci shi kuma Fir'auna bai karɓi musulunci ba zalunci ya kai wasu malaman kuma suka ce a wannan sarkin bai karɓi musulunci ba bai karɓa ba amma bai yi zalunci ba ya sallama ma lamarin annabi Yusuf. Dan haka Allah subhanahu wata'ala wato bai ambace shi da wani suna ba sai da aka kira shi ma da al-malak. Allah subhanahu wata'ala ku ya ce wa qala al-malaku inni ara sab'a baqaratin simanin yakuluhunna sab'a ijafun. Kaga sai aka ce al-malaku. Amma shi kuma Fir'auna duk inda aka ambata Fir'auna ake fada. saboda me saboda zalincin da yayi yana kashe mutane yana abubuwan da bai dace ba to shi ne su kuma wannan sarkin wato sai yayi mafarki wanda sunan wannan sarki shine ake kira da Ar-Rayyan bin Walid Ar-Rayyan bin Walid shine babban sarkin shi kuma babban wazirinsa shine wanda Annabi Yusuf ya zauna a gidansa wato shine babban wazirinsa shine wanda ake kira da wato wannan itikir din Al-Aziz yawa to shi wannan babban sarkin na Misra gaba daya shine yayi mafarki da yayi mafarki da yake cewa inni ara sab'a baqaratin simanin nam ko ka ja shi إني أرى سبع سبع بقرات ثمار يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات Mm.
يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم بالرؤيا تعبدون wa qala al maliku inni ara sab'a baqaratin simanin yakuluhunna sab'u hijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin ya ayyuhal mala'u waftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'yaya ta'burun wa qala al maliku sai wannan sarki yace inni ara sab'a baqaratin simana yace haƙiƙa ni fa nayi mafarki na gani a cikin wannan mafarkin sab'a baqaratin wato shanu guda bakwai simanin masu kiba eh, masu kiba ya kulu hunna sab'u ijafun wato sab'u ijafun raƙumma guda bakwai ramammu ya kulu hunna suna cin waɗannan masu kiba eh suna cin waɗannan masu kiba wa sab'a sumbulatin bayan wannan mafarkin kuma da ne sai na ƙara yin wani na biyu wannan badali ne na farkon kamar ka ce ne wato wa qala malaku inni ara sab'a sumbulatin kaga ya zama badali kenan wannan shi ake kira da badali wa qala al malaku inni ara sab'a baqaratin simanin yakulu kunna sab'u hijafun sai yace kuma wa qala al malaku inni ara sab'a sumbulatin kudarin wa ukra yabisatin an gane daban-daban ne shine sai ya zama badali to shi ne ce kuma naga wa sab'a sumbulatin naga wato zangarniyoyi guda bakwai kudirin kore kore wato shuka guda bakwai kore kore wa ukara wata kuma ya ji satin sai naga ta busasshiya ce an gane ko wato ya ga yabanya ya ga yabanya zangarniya guda bakwai danya wa ukaran ya ji satin kuma sai ya ga wata busasshiya guda bakwai ita ma to sai wannan sarki yake cewa ya ayyuhal mala'u wabtuni fi ru'yaya ay ya ayyuhal mala'u abtuni fi ru'yaya in kuntum li ru'yaya ta'burun ya ku waɗannan jama'a na fada sake nan ku ba ni fatawar wannan mafarkin nawa in kun kasance kuna fassarar mafarki in kun kasance masu fassarar mafarki ne ku to ku ba ni fassarar wannan mafarkin to sai suka faɗi wannan magana to anan ne a lokacin da annabi Yusufa ya yi wannan addu'a, to shi kuma wannan ɗaya daga cikin wanda suka zauna da annabi Yusuf a cikin kurkuku bayan shekaru aru aru, to a nan ne kuma sai ya tuno da annabi Yusuf. Sai nan ne sai tuno da annabi Yusuf. Da Allah ya tashi zai kubutar da annabi Yusuf, da annabi Yusuf mala'ika Jibrilu ya zai ya faɗa mishi wannan addu'a. Sai ya faɗe ta, da ya faɗe ta, to shine sai Allah ya sa shi kuma babban mala'ika wato babban sarki kai sai ya yi mafarki da ya yi wannan mafarki shi ne kuma sai ya tara dukkan jama'an da ke cikin fadai sai ya faɗa musu wannan mafarkin to shi kuma a lokacin wannan ɗaya daga cikin waɗanda suka zauna da annabi Yusuf shi kuma yana wajen to tunda yana wajen a wannan lokacin shi kuma sarki ya ce ku bani fassara wannan mafarkin in kun kasance masu fassarar mafarki ne qalu adagatu ahlami wa ma nahnu bi tawil al ahlami bi alamin me suka ce sai suka ce da shi su fadawan alu sai suka ce a bagatu a halami kai wannan ai wani dagulallen mafarki ne eh wannan dagulallen mafarki ne wa ma nahnu bi tawil al ahlam bi alamin wa ma nahnu bi alamina mu ba mu kasance ba mun sani bi tawil al ahlam da irin da fasara irin wannan dagulallen mafarkin eh da irin wannan dagulallen mafarkin saboda abin da yasa Allah ya hukunta haka ne dan Allah ya fitar da annabi Yusufa saboda an ce lokacin ya tara shi wannan sarki ya tara hada bokaye dai ya tara a ciki ya tara masana ya tara malamai ya tara da mutane daban-daban a wannan fadai akan a bashi fassarar wannan mafarkin amma gaba ɗayan su duk suka ce duk basu sani ba ai wannan dagulallen mafarki ne wato ya ce dagulallen mafarki shine wanda wai kaman wanda za a ce ba shi da sai ba shi da ginci wanda mafarki ne kawai gashi nan wai ba shi da ma'ana kawai gashi nan dai su dai kawai mafarki ne gashi nan dai ba sanya yake ba eh wanda shi ba ishara bane ba mafarkin kawai gashi nan dai kawai dagulallen mafarki ne to shine suka ce qalu adagatu ahlami wannan ai dagulallen mafarki ne wa ma nahanu bi alamina mu ba mu kasance mun sani ba bi tawilil ahlam da fasara irin wannan dagulallen mafarkin to wa qala allazina jami'uhuma nam wa qala allazina jami'uhuma وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة لنا أنبئكم بتاويلي فأرسلون
nam يوسف أيها الكبريت أفتنا سبع بقرات سمال يأكلهن سبع إجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون nam Allah subhanahu wata'ala yake cewa qalan lazina jaminukuma wadhakara ba'da ummatina na unabbiukum bitawili bitawilihi fa'arsilun yusuf ayyuha siddiqu abtina fi sab'i baqaratin simanin yakulukunna sab'u ijafun wa sab'i sumbulatin khudarin wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun na'am wa qala allazina jaminhuma sai wannan wanda ya tsira daga cikin su su biyu dinnan waɗanda suke mafarki su biyu a cikin kurkuku suka nemi fatawar annabi Yusuf kuma ya ba su wannan fassarai har suka fito wancan shi har an soke shi har an soke shi har ya mutu ya tafi to shi kuma wannan ɗayan wanda ya tsira wanda yake cikin fadar wannan babban sarki wato wanda shine Ar-Rayyan bin Walid wanda yake cikin wannan wannan fade wadda kara ai sai ya tuna ba da ummatin bayan wannan lokacin ne wadda kara sai ya tuna Eh, an zama nan wannan wadda kara shi ne fa wadda kara ne fa wadda kara ne eh wannan idan mutum bai san sarko ba dama shi ne abin zai bashi wahala wadda kara ai wadda kara idan ka san sarku dama sarku wato irin wannan sai mutum in ya san idan dalin ta zo dal tana daga cikin wadda idan ta zo to sa'i za ta iya canzawa ta koma zalim eh sarku ji shine zai nuna maka akwai yadda za ta koma idan ta koma aka cire wannan tugon kuma zai zama kuma duk iri ɗaya ne shi yasa akwai wani malami a wata makaranta sai wani ɗalibi ya zo ya ce mashi malam da Allah yana da tambaya wai menene na gani a cikin suratul yusuf an ce wadda kara sai ya ce mashi to menene fassarar wadda kara sai ya ce tunawa ita ce ita ce wadda kara wadda kara yawwa da kaura kan kawai iya i- iya digon gadin na aka canza da kha'un ne shine sai ya zama tanadi wadda khara na kha'un sai ya zama tanadi amma wadda kara shi kuma shi ma na wadda kara ne shine fihi ibdalu ta'in fil asli dalan wa idganiha fi dali ai tazakara ai ai asalin shi wato shine tazakara an shigar da ta'un din ne a cikin dalin din ta'un din ne na tazakara aka shigar a cikin dalin din sai aka cire wannan digon gadin eh, sai ya zama wadda kara. Eh, shi kuma nan ba'a da ummatin, ummatin shi kuma bayan wani lokaci, ummatin ita ma tana zuwa ma'ana da yawa. Akwai ummatin na al'umma, akwai ummatin na jama'a, akwai wato jama'a kamar daga mutum goma abin da ya kasa. Akwai ummatin na al'umma ne- na daga wani annabi zuwa wajen wani annabin. An gane ko? Zuwa zamanin annabi. Akwai kuma ummatin na lokaci, daga lokacin kaza zuwa lokaci kaza. Eh, to wannan duk ummatin yana da wannan ma'anonin sosai to wannan shi na nan ummatin wato zuwa lokacin wato sai ya tuna zuwa wannan lokacin na maganar da suke da annabi Yusufa eh sai ya tuno da wannan lokacin to shikenan sai ya faɗa musu da ya tuno wannan lokacin sai ya ce ana unabbiukum bi tawijihi eh lalle ni zan baku zan baku labarin fassarar wannan mafarkin da kai amma fa arsiluni ku aike ni ma'ana ku dan jira ni kenan kamar zai zama ku dan jira ni ku ku ba ni dama in je wani guri na in je in dawo eh abin da yake nufi kenan shine fa arsiluni ai ku aike ni ma'ana ku bani dama in je nan in je in dawo zan ba ku fasara wannan mafarkin to shine nan guriran sai suka ba shi wannan dama din sai sarki ya ce to shikenan je ka dawo an gane ko shine sai suka aike shi suka ce je ka dawo je ka nemo mana fasarar sa shikenan sai ya tafi da ya tafi sai ya ce ya yusufu ayyuha siddiqu abtina fi sab'i baqaratin simanin yakuluhunna sab'i wato sab'u idakun ya kai annabi yusuf ayyuha siddiqu wato ya kai wanda yake mai yawan gaskiya wanda duk in ya faɗa abu sai ya tabbata saboda ya ga a lokacin da ya faɗa wato da ya ba ta fassarar wannan mafarkin su biyu yana fita ɗayan an soke shi shi kuma ɗayan sai zama gashi shine kusa da sarki yanzu shi yake shayar da sarki giya to shine ya ce mashi ayyuha siddiqu ya mai gaskiya abtina fi sab'i baqaratin ba mu fasawa ai ba mu fassara game da sab'i baqaratin raqumma guda wato wannan shanu guda bakwai simanin masu kiba ya kulu kunna sab'u hijafun ga raqumma guda wato ga shanu kai shanu guda bakwai ramammu ya kulu kunna suna cin masu kiban nan ba mu fassara su wannan sannan kuma bayan wannan wa sab'i sumbulatin kudarin ga yabanya guda bakwai wato zangarniya idan aka ce sumbulin wato sumbulin shine zangarniya zangarniya kamar irin ta gero haka to shine idan aka ce kudarin kafin a girbe ta lokacin yabanyar ta yawa shine wato watan sumbulatin kudarin da kuma yabanya guda bakwai wa ukra ya bisatin da wata yabanye kuma busasshiya ce ita kuma ita ma guda bakwai ba mu fatawa la'alli arju ila nasi la'alla idan ka bani wannan fasari zan koma zuwa ga mutane wato shine sarki da fadawansa waɗanda aka kira ta aka ce su bada fassarar wannan mafarki ba su bada ba to shine sai wannan bawan Allah yake cewa ba mu la wato ba ni labari ba ni fassarar su la Allah zan koma zuwa wajen sarki da fadawansa in ba su labari la Allah kun ya alamun la Allah su san fassarar wannan mafarkin idan na ba su labari su gane su san fassarar wannan mafarki to shikenan kala sai annabi Yusuf ya ce na'am قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حسدتم فذروه في سلبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحسنون نعم sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasabtum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma yati min ba'di zalika sab'u shidadun ya kunna ma qaddamtum lakunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma yati min ba'di zalika amun fihi yugasun nasu wa fihi ya'sirun na sai Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari قال في النبي يوسف يقول tazara'una sab'a sinina da'aba tazara'una za ku yi shuka ne sab'a sinina wato za ku yi noma ku yi shuka ku yi noma sab'a sinina tsawon shekara bakwai da'aban a jere a jere ma'ana ba ɗauke ruwa kawai kuma shuka ake kullum da kullum a tsawon shekara bakwai an gane ko eh tsawon shekara bakwai za su yi ta noma wannan tazara'una din nan fi'ili amri ne wanda yake menene kenan dama mun ce fi'ili amri wato yana magana ne akan menene eh a wannan fi'ili mudari fi'ili mudari a lokacin da ake yi da kuma wanda ne yawa wanda ake bukata zai zo yawa to wannan shi al mustaqbilatin kenan ko yawa to wannan shi ne shine qala tazra'una sab'a sinina za ku yi noma kaga wannan fi'ili mudari ne ba wai lokacin suke yi ba yawa shi yasa shi an kula da kyau fi'ili mudari ne amma kuma na wanda za a fuskanci abin ne tunda ai kaga lokacin a lokacin ne yake ba su mafarki wato shi fasar mafarkin abin bai tabbata ba amma zai tabbata dan haka tazra'una shine ce ai izra'u ai za ku yi noma sab'a sininan da aban shekara bakwai a jere a dawwame eh fama hasartum amma idan kuka tashi idan kuka yi wannan noman fama hasartum kada ku ce za ku girbe shi fazaruhu ku kyale shi fi sumbulihi a cikin zangarniyarsa illa qalilan mimma takuluna sai dai kaɗan wanda za ku ci shine za ku je ku sussuke shi ai shine fadara suhu za ku je ku sussuke shine fadara suhu za ku je ku sussuke shi ma'ana to shine yace za ku yi noma shekara bakwai ai shine wannan da yace din nan za su wato ya ga shanu guda bakwai din nan masu kiba to ma'ana shine za za a yi ta musu ruwa a yi ta musu ruwa a yi ta musu ruwa za su yi ta noma wato wannan shekara za ta yi albarka tsawon shekara bakwai din nan kuma kun san wani abu wato tsawon shekara bakwai din nan fa wannan mafarkin da aka nuna duk da za a fito da karamci ne na annabi Yusufa Allah ne yayi wannan tsarin za a fito da karamci na annabi Yusufa sai ya zama cewa idan za a yi noma Allah subhanahu wataala zai ta ruwa ko akan dutse ne aka yi shuka ne kai akan dutse a wannan shekarar ko akan dutse aka yi wato aka yi noma sai ta yi akan hanya ko ina da ko ina duk inda ka san akwai wani fili sai da aka yi noma a wannan shekarar kuma noman ake ta yi kullum da da an gama a girbe a ji a aji ba tare da an sassake wannan wannan sumbulatin nan ba dama yadda ke ba ma hasattun fagaruhu ko eh kar ku girbe shi za ku bar shi ne a ciki fi sumbulihi a cikin zangarniyarsa illa qalilan mimma takunu sai dai kaɗan wanda za ku ringa iba kuna ci wannan shine kawai za ku sassake amma ku ringa ajiwa yawwa za a yi tanaji ne dan haka a daji a yi ta noma dan haka za a yi ta noma ba a ɗauke ruwa tsawon shekara bakwai kuma ba magana wai za a yi kaka za a yi rani a'a kawai kaka ce kawai duka damana ce za a yi ta ruwa ne a yi a girbi a shuka a yi a girbi a shuka a yi a girbi a shuka har tsawon shekara bakwai na'am summa ya ci min ba'adi zalika sab'u shidadin yawa bayan an yi wannan kuma shekara bakwai din nan ta zo a yi a shuka a yi a shuka an samu albarkar wato gonaki a wannan shekara to bayan wannan kuma za a yi shekara bakwai kuma duk fari ba noma ba noma ba shuka shine sun bayati min ba da zalika sabu shidadun sannan fari zai zo bayan haka na tsawon shekara bakwai shine shidad eh ya kunna ma qaddamtum la kunna abinda za ku yi za ku rinka cin abinda kuka gabatar da shi ne na baya wannan noman da kuka yi na shekara bakwai kuke ta ajiya kuke ta ajiya to wannan kuma shi za ku ta ci eh shi ne abincinku na tsawon shekara bakwai na farin nan da zai yi. Yawwa, wannan shi ne wato shi ne fasarar mafarkinsa da shi wannan sarki ya yi. Ya ce, illa ƙalilan min ma tuhsinun sai dai kaɗan daga abin da kuka ajiye shi, shi ma, wanda kuka ajiye shi ne kaɗan wanda ba za ku samu ku ci ba, shi ne tuhsinuna. Na ka ce tuhsini shi ne abin da za ka je ka samu haka fito, ka je ka koyi ka ajiye. wannan shi ake kira wato illa qalilan mimma tuhsinuna sai dai kadan wanda kuka boye shi summa ya ce min ba da zalika to ga wannan fassare kuma ta ji wato ta mi kenan eh yawa ta ta yawa yabanya kenan to shine ce summa ya ce min ba da zalika amun bayan wannan kuma wata shekara za ta zo fihi yugasun nasu a cikin wannan shekara za a ringa taimakon mutane wato za a taimaki mutane da ruwa za a yi ruwa sosai a cikin wannan shekara wa fihi asiruna a cikin shi a cikin wannan shekara za ku ringa za ku ringa yankan inabi za ku ringa yankan inabi kuna samun inabi da shuka daban-daban za ku ringa samu irin su wato kaman zaitun da samsamu da kattan da kasabu gaba ɗaya duk za ku ta abin gansu wannan shekara wannan shine mafarkinsa to shikenan da ya faɗa musu wannan mafarki sai suka tashi wato sai wannan bawan Allah ya tashi sai ya koma ya je samu wannan sarki sai ya faɗa masa sai ce to sarki kaji kaji kaji fa abin da ke nan ga fasar mafarkinka ga abin da ke fasar mafarkin sai mashi bayanin duk abin da ke nan wa qala al maliku sai wannan sarki ya ce na'am
wa qala al maliku tuni bihi فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك ف- فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن Mm, إن ربي بكيدهن عليم mm, قال ما كذبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا نحس الحق أنا راوته عن نفسي وإنه لمن الصادقين mm. to nan ne fa dama ka san fa duk ƙarshen abin da aka ma na jarabta in kuma rage shari aka ma in ma dai ne ne aka ma to kai hakuri zai zo ƙarshe to kaga nan hukumi zai bayyana na eh nan su kuma bangaren mata ne za a bayyana daga nan kuma an gama maganar su a cikin wannan littafin daga nan an gama maganar su eh ba a ƙarin maganar su har a gama suratul yusufa na'am to shine yake cewa wa qala al-maliku bayan shi wannan dan aike ya ji ya samu sarki a cikin fadawan ya faɗa mishi yace ga fasarar mafarkinka wa qala maliku sai wannan sarkin yace da shi i'tuni bihi ku zo mani da shi wannan mai fasarar mafarkin a zo mani da shi wato shine annabi Yusuf a zo mai da shi falamma ja'ahu rasul yayin da dan aike ya zo wa annabi Yusufa dan aiken ya zo wa annabi Yusufa ya ce mishi ya zo gashi sarki yana neman shi ya fito su tafi kala sai wato sai annabi Yusuf ya ce dan ya bayyana kukutarsa ga abin da matan nan suke nufi a kansa dan ya bayyana dan haka yake mashi sai yake mashi irji ila rabbika fasalhu ma balun niswati allati kadana aydiyahu kunna inna rabbi bi kaydihinna alim ka koma ka fada wa wannan shugaban naka fasalhu ka tambaye shi ma balun niswati allati kadana aydiyahu kunna yaya halin matayen nan da suka yayyanke hannuwansu ya halin su yake ciki ma'ana abin da yake nufi yaya magana take ciki shin an tabbatar da cewa shi an mai abin gane an mai kazafi ne ko ko yaya magana dai tana nan da cewa shi ne ke da laifi yawa da annabi suka yi taro da abin dan dan a tabbatar an kubutar da shi daga wannan abin ya bayyana ya bayyana wannan kubutar ta shi na'am inna rabbi bi kaidihin alim domin shi shugabana wato shine al-aziz kenan al'aziz wannan yake nufi shi wannan rabbi din a kula da kyau duk wannan rabbi rabbi din nan karka ringa magana a can wannan ubangiji Allah subhanahu wataala nan da yace irji'i ila rabbika kaga nan kaka ce ma'ana Allah ake nufi a nan da yace irji'i ila rabbika ka koma wajen shugaban nan naka shi yasa zaka ji ana cewa mutum yana ce ma shehi shi murabbi an gane abin da yake nufi wannan shine asalin samun murabbi ma'ana kamar shugaban ta wato shugabana ne tarbiyyantar da ni wanda shi ne ke kula da ni yake bani ta abubuwa na na komai na wani rayuwa an gane ko yawa to shine yake cewa irji ila da kika koma zuwa ga ubangiji wato ga shugabanka fasalu ka tambaye shi ma balin niswatin lati ka dana aidiya kunna menene halin matan nan da suka yanke hannuwansu inna rabbi haqiqa ai wato shugabana shine al-aziz alimin ya san da kai da ya san makircin sa ai shi ya san makircin su eh to shi kenan sai ya koma da ya tafi ya je sai ya samu wannan sarki sai faɗa mace yace to ga yadda dan ga yadda dan aiken nan yace ga abin da yace wato ga ga yadda kai mai fassara mafarki yace shi ne annabi Yusufa menene halin mata nan da suka yayyanke hannuwansu kala shi kenan sai wannan sarki yace ya sanya aka je aka kirawo su gaba daya da aka kirawo su aka tara su a gaban fada ga mutanen da ke cikin fada ga jama'a ga kowa da kowa ga mata ga su gaba ɗin duk sun taru a gurin shikenan sai sarki yake cewa ma ka daba kunna iz rawa tunna yusufa an nafsihi ya menene lamarin ku ma ka daba kunna me lamarin ku me sha'anin ku iz rawa tunna yusufa an nafsihi yayin da kuka nemi yusufa ga kansa yayin da kuka nemi yusufa menene halin ku yaya wani sha'ani kuke ciki yanzu a lokacin da kuka nemi Yusufa. Hal wajattunna minkum mailan ilaykunna shin wai kun samu karkatuwa daga gare shi zuwa gare ku ma'ana kun ga shi ma ya nemi ku zo din zai biya muku wannan bukatar ko ku kunna sai suka ce hasha lillahi ma alimna alayka min su'in sai suka ce kai tsarkaka ya tabbata ga Allah subhanahu wataala tsarki ya tabbata ga Allah yace ma alimna alayka min su'in mu ne ba mu san wani abu daga mummuna a gare shi ba ma'ana ba san wani abu daga ha'inci ba na daga nan suyin din na daga ha'intar mijin nasa a ce sun wato annabi Yusuf ya nemi su da alfasha ko ya nemi zai ha'inci mijin sun ka ce ma alimna alayhi min suyin ma'ana ba su san wani wani mummunan abu daga gare shi ba na karkata a ce shi ma yana buƙatar hakan ba a su ba su san wannan ba qalat imra'atul aziz bayan sun faɗi wannan sai matar al-aziz din kaga ita ce shugaba dama ita ce ta jawo abin ai sai ta fas nan sai ta tashi tsaye da ta tashi sai ta ce al'ana hasa hasa haqqu to yau fa ne fa bayyana wato yau ne fa gaskiya za ta bayyana al hasa hasa nan aka ce hasa ana nufin bayyana al'an yanzu ne fa hasa hasa haqqu gaskiya za ta bayyana ana rawatuhu annabi gaskiya ni ne na neme shi eh ni ne na ji shi da tsiya ni ne rage shi wa innahu la min as-sadiqina gaskiya shine gaskiya ne yana daga waɗanda suke da gaskiya eh a cikin faɗarsa da ya faɗa cewa is wato yayin da yake faɗa hiya rawartani annabsi ita ce ta neme ni daga kaina to lalle lalle wannan ita ce take da gaskiya na'am zalika liya'lama anni lam akunhu bil ghaib ذلك ليعلم أني لم أكن أهدي الغيب وأن الله لا يهدي كيد الكائنين Na'am, sai Allah subhanahu wata'ala ke cewa zalika li ya'lama anni anni lam akunu bil gaibi wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Zalika annabi Yusuf ya nemi wannan maganar ne, wato ya nemi a ji a faɗa wa wannan sarkin. A tambaye su, a tambayi matan yaya maganar lamarin da ake ciki akan maganar su. Har suka zo, suka zo aka tara su a gaban sarki suka kubutar da annabi Yusuf suka nuna mashi wato suka nuna cewa shi fa annabi Yusuf ba ruwansa. Ha har ya zama ma matan ma ta tashi ta ce eh ni ne ma na neme shi gaskiya shi babu ruwansa. Wato shine har ya haske cewa wato eh kunna asha lillahi ma alimna alayka min su'in lalle tsarki ya tabbata ga Allah mu dai ba mu san wani abu wanda yake mummuna ga shi annabi Yusuf ba qalat imra'atul aziz sai matar al aziz ita ce zulaikha sai ta ce al'ana hasatul haqu gaskiya za ta bayyana yanzu ana rawatuhu annabi ni ne na neme ni wato ni ne na neme shi ga kansa wa innahu lamina sadiqida cewa dai shi annabi Yusufa gaskiya yana daga yana daga masu gaskiya a cikin zancen shi da ya faɗa yake cewa ita ce ta neme shi to wannan magana gaskiya ne ni ne na neme shi in ji wannan mata to zalika annabi Yusuf yayi hakan ne li ya'lama anni lam akunhu annabi Yusuf yace nayi hakan ne dan ya san shi Abdul Aziz din wato shi Al Aziz din kenan shi wannan wazirin sarki wannan shugaban shi annabi Yusuf din kenan a wannan lokacin eh li ya'lama anni lam akunhu dan ya san cewa dai ni ban haice shi ba ban ha'ince shi ba da ya kawo ni ya zaunar da ni a cikin gidansa to ban ha'ince shi ba kaga wannan shine sarki wato shine hadimi na gaskiya eh shine hadimi na gaskiya sannan kuma shine hadimi kaga shi yana cikin kurkukun amma kuma tunanin shi kada ya zamo cewa shugaban nan nashi yayi tunanin ya ha'ince shi wannan abun kokarin da yake kenan kawai ya ga ya kukuta kada ya ga cewa ya ha'ince shi a ƙarshe kaga sai da ya tabbatar sai da ya nuna wa jama'a ya nuna wa duniya gaba ɗaya cewa dai bai dai haince shi ba shi ne annabi yusufa ya faɗa ma wani ɗan aikin ya ce abin da ya sa na yi hakan ne da ya alama anni lama kunhu dan ya san cewa ni ban haince ku bane ba bil gaibi a lokacin da baya nan wato lokacin da baya nan ina daga ni sai masu shi to ban haince shi ba wa anna Allah la yahdi kaydal ka'ilin Allah subhanahu wataala baya shigar da makircin waɗanda suke masu ha'inci baya shirye da mu- da wato kaidin mutanen da suke masu ha'inci wa ma ubarri'u nafsi eh وما ai za mu ta da ayin nan.
أبرئ نفسي Mm, إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي mm.
إن ربي غفور رحيم
na'am وقال Allah subhanahu wata'ala sai ya ce wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi ko bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim to shikenan wannan magana ana faɗa an ce ta annabi Yusuf ne yayi ya faɗe ta ne dan tawadu ga Allah subhanahu wata'ala dan kaskantar da kai sai yake cewa wa ma ubarri'u nafsi ni ba zan iya kubutar da kaina ba ba zan iya kubutar da kaina ba daga wannan daga wato mina zalali daga wannan kuskure ba na iya kubutar da kaina daga kuskure innan nafsa la ammaratun bisu domin cewa ita dai rayuwa wato ita zuciya annabsu kenan la ammaratun bisu mai umarni ce da mummunan aiki mai umarni ce da mummunan aiki illa man rahima rabbi ma dinnan ai manne ai da ma'anan manne an gane ko wannan shine a usulul fiqh usulul fiqh anan ne ake samun wannan amma sai ta zo a ma'anar man kaman idan ila sai ta zo a ma'anar fi kaman ko kuma fi ta zo a ma'anar ala wannan duk a usulul fiqh a bangaren usulul fiqh anan ne ake samun wannan dole shi ga mai tafsiri sai ya san menene usulul fiqh ya san menene usulul fiqh shi ma yana daga ciki eh wanda siyasansa to shine yace illa ma ai illa marrati marabbi sai dai wanda ubangiji na Allah subhanahu wataala ya tausaya masa ya kiyaye shi daga saban wato shi ma rahima din nan yana nufin na kiyayewa ne to sai dai wanda Allah ya kiyaye shi wato ya ji tausan shi ya ji jin kansa ya kiyaye shi daga wannan zuciya din inna rabbi ghafurur rahim domin ubangiji na Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne rahimin kuma mai yawan jin kai ne to nan ne gurin kwana alhamdulillah eh to amma wannan wa ma'ubari nafsi din wasu malaman kuma sun ce fa maganar matan ce magana ita matar al'azizin ce ba maganar matar an- wato ba maganar ma- wato wannan bace ba ba maganar annabi Yusuf bane amma kowane kuma yana hawa kowane yana hawa kowane gaba daya an ce matar wato ita al'aziz din ita ce Zulaika ta faɗi wannan maganar ne ta nuna cewa wato tana nuna tana nuna nadama akan cewa ita ma bayin ta bane zuciyarta ce ba ta iya kubutar da ita ba ta iya tare ta daga abin da take yi da ke damunta shine take cewa wa ma ubarri'u nafsi ba na iya kubutar da rayuwa ta ne ba na iya kubutar da ita daga wannan san da nake nuna wa shi Yusuf din an gane abin da ake nufi eh ba na iya kubutar da rayuwata innan nan sala amaratun bisu domin cewa kawa zuciya ne umarni ce da mummunan aiki to dan haka ba wai yin ta bane zuciya ta ce ta umarce ta da mummunan aiki har ya kawo ta je ta aikata tana neman annabi Yusuf da haka an gane abin da ake nufi yawa to shi yasa wannan yana zuwa ma'ana biyu ne to amma abin da ya fi ƙarfi shine ya fi zuwa da maganar annabi Yusuf ne Eh, ya fi zuwa da maganar annabi Yusuf ne amma kuma kowanne aka ambata kuma ya hau akai yawa kowane aka ambata ya hau to alhamdulillah eh masha Allah Mm. alhamdulillah